بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna a 22 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da sha biyar ko sha biyar ga watan tara shekara ta dubu da ishirin da biyar miladiya a ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma a nan masjidu daril qur'an da ke nan unguwar wuntin dada a nan cikin garin bauchi za mu tashi majalisi na 22 kuma za mu tashi a farkon suratul ma'arij saboda satin da ya wuce mun kai ƙarshen suratul haqqa yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon suratul ma'arij suratul ma'arij sura ce makkiya wadda tana da ayoyi guda 44 kuma wannan sura suratul ma'arij ita ce sura ta saba'in idan ka ɗauko jerin giyan surorin alƙur'ani daga suratul fatiha bakara ali imran zuwa ƙasa wannan sura ita ce sura ta saba'in amma a wajen sauka ita ce sura ta saba'in da takwas a wajen sauka an saukar da ita bayan suratul haqqa suran da muka kammale gabanin suratul naba ma'ana a wajen sauka daga suratul haqqa sai suratul ma'arij sai suratul naba'i amma ya tasa'alu amma kaga saboda hikima ta Allah subhanahu wataala wajen jera surorin Qur'ani sai aka sanya daga haƙa sai ma'arij sai suratu nuhin alaihi salam ba don komai sai don saboda wato alaka da ke tsakanin waɗannan surori wajen darussa da suke kunsa da shi wannan sura suratul ma'arij kamar yadda muka ji ana kiranta da suratul ma'arij ana kiranta da suratul sa'ala sa'ilun ana kiranta da suratul waqi' ba wancan suratul waqi'a da muka sani ba wannan suratul waqi' wancan suratul waqi'a akwai ta'ut ta'anis a ƙarshen ta wannan kuma suratul waqi' ya zo ne wato a matsayin muzakkar wannan sura tana kunshe da darussa masu tarin yawa darasi mafi girma da suran take kunshe da shi shine tabbatar da aqidan tashin alkiyama a zukatan bayi domin idan mun kalli surorin da suka sauka a makka galibi musamman surori waɗanda suke mufassal daga suratul hujurati zuwa ƙasa za mu ga mafiya yawan darussan da suke ɗauke da shi bayani ne akan tashin alkiyama darussan surorin za mu ga kowace sura tana ɗauke da bayani akan tashin kiyama ba don komai ba sai don saboda su ne farko-farkon surorin da suka sauka so ana so a dasa aƙidan alkiyama imani da alkiyama da yadda da alkiyama a zukatan bayi wannan ya sa mafiya yawan surorin suna zuwa ne wato don bayani akan alkiyama da siffofin wuta da siffofin aljanna wani lokacin kuma surorin su kunshi tarihin al'ummomin da suka shuɗe baya domin a lokacin a cikin garin makka a nan ne ake da manya-manyan kafirai masu jiji da kai masu nuna isa masu jin sun kai to suna bukatan a ba su tarihin al'ummomin da suka shuɗe adawa da samudawa da sauran waɗanda taurin kansu ya kai taurin kai amma kuma an gama da su wannan shi yasa a galibin surorin makka zaga suna magana ne akan tashin kiyama shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma duk wanda yake son ya karanta alkiyama kamar gashi yana ganin ta to ya karanta idza shamsu kuwirat ya karanta amma ya tasaalun ya karanta idza sama'un fadarat ya karanta idza sama'un shaqqat Allah madaukakin sarki ya mu dace na'am
بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى yace a farkon wannan sura sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' wannan waje na sa'ala sa'il akwai kira'oyi guda biyu akwai kira'an jumhur ita ce wannan da muka ji malam ya karanta mana da ita sa'ala sa'ilun bi azabin waqi akwai kira'an nafi da ibnu amir suna karantawa da sa'ala sa'ilun bi hazfil hamza kenan sai a shafe hamzan sai a maida ta ayi ibdalinta ta koma aliful mat sai zama sa'ala sa'ilun maimakon sa'ala sa'il to idan mun dauki duka waɗannan kalmomi guda biyu za mu ga kowanne da inda ma'anansa ta dosa kusan za su zo su haɗu a ma'ana guda ɗaya Allah yana cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe mai tambaya ya tambaya dangane da wata azaba mai aukuwa a bisa wannan ƙira'a ta sa'ala sa'ilun malamai suka ce akwai fassarori guda uku na farko shine da ada'in ala nafsihi bi azabin waqi wani mai roko ya roko makansa azaba wacce take tabbatacciya mai aukuwa wani ya daga hannu yayi addu'a ya roki Allah ya saukar masa da azaba wadda wannan azabar koda bai roka ba azabar mai aukuwa ce za ta tabbata za kuma ta auku da izinin Allah wannan shine ma'anan farko na biyu shine to kafin mu je zuwa ga ma'ana ta biyu idan mun dauki wannan ma'anan sa'ala sa'ilun bi azabin waqi ai da ada'in ala nafsihi bi azabin waqi wani mai roko ya roko makansa azaba wacce take mai aukuwa sai mu koma zuwa ga sababin menene yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya al-Imam nasai da Ibn Abi Hatim sarauto daga abdullahi dan abbas allah shi kare da a gare shi ya ce faɗin allah ta'ala da ya ce sa'ala sa'inun bi azabin waƙe wani mai addu'a ya ɗaga hannu ya roƙo makansa da al'ummarsa azaba wacce take mai aukuwa ya ce wannan ayan ta sauka ne a kan annadur ibn al-harif annadur ibn al-harif shi ne wanda ya ɗaga hannu ya yi wancan mugunyar addu'an da Allah ya hakaito mana a cikin suratul amfali inda Allah yake cewa wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al min indika wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الله سبحانه وتعالى yake cewa wa iz qalu allahumma tunda lokacin da su waɗannan kafiran suke addu'a suke cewa allahumma kaji hadda allahumma ya daga hannunsa sama yace allahumma yace ya Allah ga roƙona zuwa gare ka in kana hadha huwa al min indika in har da gaske ne wannan qur'anin da Muhammad ya zo da shi shine gaskiya daga wajenka to fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama awitina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai radadi to wannan addu'ar da shi wannan kafirin annadur ibn al-harith yayi shine Allah yake hakaitowa a wannan sura yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wani mai addu'a ya roko makansa azaba wacce take aukuwa wacce take mai afkuwa ce ita kaga dama ai in dai har qur'ani gaskiya ne to ai duk wanda bai yi imani da qur'ani ba ko ya roko ko kare ko kare roko azaba tana zuwa ko ya so ko kare so azaba tana zuwa to shine yace Allah yace ya roko makansa azaban da dama mai aukuwa ce ita ba fashi sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' Uh, ibnu abi hatim ya rawaito daga imamu suddi Allah ya mishi rahama yake cewa wannan ayan ta sauka a garin makka akan wannan kafiri an-nadr ibn al-harith lokacin da yake wancan addu'a ta suratul anfali yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al min indika zuwa ƙarshen aya yace wa kana azabuhu yawma badr azaban da aka fara ya fara gamuwa da ita a nan duniya ya fara gamuwa da azabar ranar yakin badar yana cikin waɗanda aka kashe su manya-manyan ƙurayshawa kafirai waɗanda aka kashe su wasu daga cikin malamai suka ce wanda ya wannan addu'an shine Abu Jahal la'anatullahi alai wasu daga cikin malamai suka ce shine wanda ya wannan addu'ar to in ka dauki ayan kaga za ta yi ihtimalin mai yiwuwa an samu sama da mutum ɗaya yayi addu'ar dan Allah bai ce wa iz qala allahumma ba sai ce wa iz qalu allahumma ma'ana mutane da yawa ne suka yi wannan addu'ar wadda kuma dama kafiran makka sun saba yin irin wannan addu'a wacce take mummunar addu'a su daga hannu su ce Allah inda gaske Muhammadu kai ka turo shi maimakon su ce Allah ka shirye da mu mu bi shi sai su ce to Allah ka kawo mana azaba sai su ce Allah ka kawo mana azaba ko kuma su kalli mu annabi Muhammadu din sallallahu alaihi wasallam su ce da shi idan da gaske ne kai manzan Allah ne to ka ce ma Allah ka ya sauko mana da azaba kamar yadda Allah yake faɗi a suratu sad yake cewa wa qalu rabbana ajjil lana qittana ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب Allah ya ce wa qalu rabbana kafirai suka ce ya ubangijinmu kaga hadda daga hannu su ce rabbana saboda ai sun ji an ce in ka sa in ka sa rabbana rabbana sau uku a cikin addu'a Allah ya karba to saboda Allah ya karba din da gaske shine sai su sa rabbana Allah kai ne ubangijinmu to ajillana qittana ka gaggauto mana da kasan mu na azaba qabla yawmil hisab gabanin ranar hisabi in ma akwai hisabin da za a yi mana a lahira to a fara kawo ta duniya shine suka ce rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab sannan yana daga cikin zaɓin da suka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka ce in manzan Allah na so su yi imani to kai kaza ko kai kaza ko kai kaza a cikin abin da suka faɗi a suratul isra suka ce autu skipa samaa kama za'amta alaina kisafan أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله Mm.
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا suka ce autus kitas sama daga cikin abin da za ka yi mu bi ka mu yadda kai manzan Allah ne mu musulunta ka yanko mana da wani sashi na sama ya faɗo kama za'amta alaina kisafan kamar yadda ka raya cewa idan ba mu bi ka ba za a shafe mu sama za ta rikito a kanmu to ka ce musamman ta rikito sai ka ce kai in wannan bai samu ba ma auta a ce billahi wal mala'ikati kabila ka je ka taho kai da Allah da mala'iku ku taho tare ka ɗauko Allah da mala'iku su biyo shi a baya su zo su ce ga Muhammadu Allah ya aiko shi Allah ya koma sai mu bi ka kaga wannan miyagun addu'o'i ne suka dinga yi makansu to shine Allah sai yake hakaito mana anan yana cewa sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi ai da ada'in ala nafsihi bi'azabin waqi wani mutum mai addu'a ya roƙan makansa wata azaba ta masifa wadda dama azabar mai aukuwa ce ita za ta afku ko da baya so in dai bai yi imani ba to azaban dama tana tafowa wasu malamai suka ce ma'anan sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe wannan bawu ɗin da ya zo nan yana zama ne a madadin an a matsayin an ma'ana shine sa'ala sa'ilun an azabin waƙi'in liman huwa wa alaman yanzilu wa mata yakunu wani mai tambaya ya yi tambaya dangane da azaba mai aukuwa ɗin yaushe azaban za ta auku sannan akan wa azaban za ta sauka wa zalika ala sabili listihza yayi haka ne a bisa hanya wato wajihi na isgilanci tunda ka ce azaban za ta zo to azaban ma za a yi ma azaban yaushe kuma za a kawo azaban inda gaske ne a kawo ta mana mun gaji da jira yaushe za a kawo ta kuma waye za a yi ma azaban kaga kenan nan sai ya zama wannan bahunin da ya zo a nan yana matsayin an ne kamar yadda a larabci ya halatta a kawo lafazin ba harafin ba a madadin an kamar yadda wani mawaƙi ke cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani khabirun bi adwa'in nisa'i tabibun ai fa in tas'aluni bin nisa ai fa in tas'aluni anin nisa in za ku tambaye ni game da mata sai ce fa in tas'aluni bin nisa to shine sai ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi sai suka ce ma'anansa shine sa'ala sa'ilun an azabin waqi mai tambaya yayi tambaya game da wannan azaban mai aukuwa din yaushe za ta zo akan suwa za ta sauka a bisa babi na isgilanci sannan wasu malamai suka ce ma'ana sa'ala sa'ilun azaban waqi'an wal ba'u za'ida suka ce wannan ba'u din za'ida ce ma'anansa shine sa'ala sa'ilun azaban waqi'an wani mai tambaya ya tambayo makansa ya roƙo makansa da al'ummarsa azaba wacce take mai aukuwa Allah ka tsare mu to malaman da suka karanta bila hamza suka karanta da sala sa'ilun sala sa'ilun sai suka ce yana da ma'anoni guda biyu ma'ana na farko shine yana iya ɗaukan ma'anan minas su'al sai ya zamana hamzan ce aka yi wato ainihin ibdalin ta ta koma wato aliful mat sai zama sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe da sa'ala sa'ilun duka ma'anansu ɗaya da sa'ala da sala kamar yadda larabawa sukan yi irin wannan uslubin kamar yadda wani yake cewa ta'alau fasalu ya'lamu nasu ayyuna li sahibihi fi awwal ad-dahr tabi'un ay ta'alu fas'alu sai ce ta'alu fasalu shine sai a ce sa'ala sa'ilun sala sa'ilun wasu ka ce ma'anan sala sa'ilun shine sala wadin fi jahannam as-sa'il shine alwad shine wad shine kwari wadda ruwa yake gudana a jikinsa shine sa'il to sala sa'ilun wato wani kwari wata magudana ta gudana wani kwari daga wutan jahannama ya kwaranyo bi azabin waƙe da azaba wacce take mai aukuwa shi yasa a wata kira aka ce abdullahi ibn abbas yana karantawa da sala sailun sala sailun kamar yadda kalmar lafazin as-sailu ya zo a cikin alkur'ani ko anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala as-sailu zabada rabiya kaga fasalat sala kenan audiyatun bi qadariha fahtamala as-sailu zabada rabiya sai zama sala sa'ilun ko sala sailu fahtamala as-sailu zabada rabiya bi ma'ana shine magudanar ruwa idan Allah ya saukar da ruwan sama to magudanar ruwa lokacin da ruwan yake gudana Allah ya ce sukan ɗebo kumfa da datti da hayaniya da komai to shine Allah sai ya ce to sala sa'ilun bi azabin waqi akwai wani kwari a wutan jahannama na azaba wanda ya gudana ya kwaranyo da azaba to idan ka tattara duka waɗannan ma'anonin Allah ya nuna mana akwai azaba ko dai mai tambaya yayi tambaya yaushe azaban za ta zo ko kuma ya roƙo ma kansa azaba ko kuma wani kwari daga wutan jahannama ya tuttudo da azaba kamar wani ne ya tambaya ya ce azaban mawa kamar yadda ibnul munzir ya fi ya rauto daga alhassanul basari ya ce lokacin da Allah ya saukar da sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe sai mutane suka ce alaman ya ƙawul azab tun da Allah ya ce azabar mai aukuwa ce to azabar akan wa za ta auku fa anzalallahu lil kafirin laysa lahu dafi sai Allah ya saukar da aya mai bi mata shine cewa azabar za ta auku ne lil kafirin ga kafirai laysa lahu dafi ba wanda ya isa ya tunkuɗe wannan azabar azabar Allah ɗin in ta tashi zuwa ko dai azaban da waccan mutumin ya roƙo ma kansa ko kuma azaban da wani ya tambaya yaushe azaban za ta zo kuma akan wa za ta sauka ko kuma azabar da wani kwari daga wutan jahannama ya kwaranyo da shi Allah ya ce azaban za ta auku ne lil kafiri ga kafirai waɗanda suka kafirce mu Allah suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce laisa lahu dafi ba wanda ya sai tunkuɗe wannan azabar ba wanda ya sai tunkuɗe ta shi yasa a wata suran ina jin suratul duri ne ko Allah yake cewa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi azaba rabbika lawaqi' ma lahu min
Allah ya ce inna azaba rabbika lallai azabar ubangijinka lawaqi mai aukuwa ce malahu min dafi ba wanda isa tun kuɗe ta hana ta aukuwa in Allah ya turo ta to ba wanda isa yana ta isowa ba wanda isa ta rita saboda ka azaban za ta auku wato yace a lil kafirin laysa lahu dafi azaban za ta auku ne ga kafirai kuma ba wanda isa tun kuɗe ta kamar wani ne ya ce to daga wajen wa azaban za ta zo sai ce min Allah azaban za ta taho ne daga wajen Allah to anan kafin mu wuce gaba wannan usulubin na cewa ya Allah in abinda suwane da suwane suke kai gaskiya ne ka turo mana da azaba usulubi ne wadda annadhar ibn al-harith da dan uwansa abu jahalin da sauran kafiran makka suka fara sunnanta ma mabarnata da mushrikai wadda har usulubin ya biyo baya ya sadado ya sadado har iso zuwa cikin wannan al'ummar tamu eh har a nuno maka wani mutum wai ya jera qur'ani guda goma sha a kansa ce Allah in ahlus sunna suna kan gaskiya Allah kai dugu dugu da ni to abin da ya kamata mutum ya fahimta shine ne shi Allah baya bukatan sai ya kama ka da gaggawa bai bukata bai bukata a najeriya ne idan an yi sabon gwamnati ake maza a tara boda saboda karɓa rayu su gudu saboda in sun gudu ba da inda za a kama su amma allah fa ina za ka je ka gudu babu inda za ka je ka gudu saboda haka allah bai bukatun sai ya damƙe ka da gaggawa bai bukata na daga cikin sunnar allah shine yi ma azzalimi talala yi ma azzalimi talala ai su kansu kafiran da suka yi da suka yi wannan addu'ar ai Allah bai musu azaban a lokacin da suka roki azabar ba shi yasa da suka yi addu'an ayin da ta biyo baya sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba bayan kana cikin su Allah ba zai musu azaba ba bayan ana samun masu istighfari cikin su amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina ya bar cikin garin Makka sannan musulmai masu istighfarin suka tattara mafiya yawan suka koma Madina in banda wanda aka fi karfin su azaban ta sauko ba ta sauka ba ta sauka azaban ta zo saboda haka din ka roki Allah ka ce in ƙarya ne Allah ya maka kaza kaga Allah bai maka ba ba shi ke nufin cewa kai kana kan gaskiya ba ba shi ke nufin zuwa ga haka ba eh a nan kasan dai mun ga mun taso mun ga wanda ake bada labari akan shi mai guduma ko eh wanda ya jera Qur'ani ya ce in izala tana kan gaskiya ahlus sunna suna kan gaskiya Allah ya dugu dugu da shi dai dugu dugu akan mimbarin ba sai dugu dugu a cikin mota sai dugu dugu a mota to yanzu me ya kamata musulmi ya yi musamman kaga wannan yana kama da abin da matasa da yawa suke yanzu ko mutane da yawa suke yanzu mutum zai yi magana sai ce Allah in ƙarya ne zai ce Allah ya tsine masa haka ne ko baka ba ya ce in ƙarya ne maimakon ya ce Allah ya yafe masa ai in ƙarya ne ya yi laifi ai ko saboda ya yi ƙarya to sai ce in ƙarya ne Allah ya yafe mishi sai ce to in ƙarya ne Allah ya tsine mishi ya yi laifi maimakon ya nemi yafiyan Allah sai ya roƙi tsinuwar Allah kuma kuma wani lokacin ma idan tsinuwar ka kalle ta sai ka ga akan abin da bai taka kara ya karya ba akan abin da bai taka kara ya karya ba wani akan wasu ƴan kwallo akan ƴan kwallo tunda yanzu ba abin da yake shiga cikin zukatan matasa da yawa sama da kwallo in ga matasa sun hada group suna tattaunawa ana ihu ana dallata shi can ana tura wancan to akan kwallo ne a kan shi har a yi gaba har a yi fada a kan shi a kan waɗanda ba su ma san da zaman ka ba yau in suka sa match Allah kuma ya rubuta yau za ka mutu ba za su fasa match ɗinsu ba don ba su ma san ka mutu ba ba san ma ka mutu ba su masu buga ƙwallon kai kana nan kata da jijiyan wuya kana gaba da wani wai saboda club ɗinsu sun ci club ɗinku daidai lokacin da shi wadda ya buga ƙwallon ya motsa jiki sannan ko ya ci ko kada ya ce yana da miliyoyin daloli da zai koma gida da shi kai kuma kana nan sai dai ka miƙe kafa ka yi bacci ka yi hamma in ka farka da safi baka san ina za ka sa kanka ba kana yan yawo habu habili amma kana nan kana tsine ma kanka albarka akan shi kana nan kana tsine ma kanka albarka akan shi kana la'antan kanka akan wani abun banza da bai taka kara ya karya ba kaga mutum ya daga hankalinsa akai eh ya hana idonsa bacci in kaga mutane suna tuttudowa daga kan kwana suna tuttuɗowa to an gama kallon kwallo ne amma ba za ga ana tuttuɗowa haka in an taso daga masallaci ba ana ina ana kallon kwallo kuma an ɗauki wannan abun an sanya shi wato matasa sun sanya shi a zuciya sosai mutum ya kwana yana kallon kwallo sannan gobe ya wuni yana musu akan kwallon wannan abun ina zai kai shi jiya da daddare ka kwana kana kallon kwallo yau da safe kuma ka wuni kana musu akai wani abokin ka yana bakin shagonsa sai ya haɗa muku gurub na musu akan kwallo kai kuma sai ka tawo ka zo ka zauna a bakin shagon in an zo sayin abu ya tashi ya shiga ya bayar ya fito kai kuma kana nan kana zaune kana musu akan kwallo mara hankali ai ya kamata kai makan ka faɗa ya kamata kai makan ka faɗa wallahi akwai wanda wata rana na dan fito da daddare na same shi wai wallahi yana zaune yana kuka ana ba shi hakuri ana ce ana ce sha'anin na ubangiji ne Allah ne yake bada abin da ya ga dama wallahi na dauka wani ibtilai ne fa shi wai an ci su a kwallo Allah wallahi ce yanzu wannan yanzu haka wannan ka bincika ba lallai ya samu sallan isha a cikin jami'i ba kuma ba abin da ya ba abin da ya dame shi da wannan amma kwallo fa ya zauna akan lambatu yana ta kuka ana ba shi hakuri wallahi eh wayan ci su a kwallo eh kaji wai ya zo ne yana musu wai an ci mu an ci ku kai da an ci su dai an ci suwa ga wanda suka yi kwallo can kai kana nan kana ihu kana ce an ci ku kuka ci me masu ci sun ci dai an ci waɗanda aka ci kai ka kana nan bauchi kana fama da kanka saboda haka ka ga mutum akan abin da bai taka kada ya karya ba ya tsine ma kanshi albarka wallahi Allah kuma yake cewa da Allah yana amsa miyagun addu'o'in mu irin yadda yake amsa kyawawan addu'o'in mu da yanzu ba kowa a duniya ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الله yake cewa walau yu'ajjilu Allah lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair inda a ce Allah yana gaggauto wa mutane da sharri irin yadda yake gaggauto musu da alkhairi da yadda Allah ke amsa addu'o'in mutane na alheri haka yake amsa addu'o'insu na sharri laqudiya ilaihim ajaluhum Allah ya ce da yanzu an gama da kowa a duniya da kwanan kowa ya kare da kowa kwanansa ya kare amma saboda Allah hakimun ne Allah rahimun ne Allah gafurun ne sai ka roki alheri sai ya baka sai ka roki shadi sai ya hana sai ya hana yanzu kowa ya makansa lissafi in Allah ya amfani da Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka da kai ta faɗa sai wani tsino Allah za ka hau kanka sau nawa tsino Allah za ta hau kanka kuma kafin ka ce Allah ya tsine maka albarka ka kalli darajar abin da za ka tsine ma kanka a kan shi ka kalli tsinuwar Allah ya kai ka haɗa shi da tsinuwar Allah ya kai ya kai ka haɗa shi da tsinuwar Allah A kan wani kaburin banza da ko sallah baya yi bayi kaunar manzan Allah ko kaɗan kai ka je ka biya kuɗi ka kalle shi sannan kuma bayan ka je ka biya kudinka a banza ka kalle shi ba lada ba la'ada ba lada sannan kuma ka dawo ka zauna kana tsine ma kanka albarka akan shi ka biya kudinka a banza ka biya kudinka a banza wataƙila san da ya yi sallah ya fita a masallaci kwandon masallaci na bakin masallaci ana neman fi sabilillahi bai sa sisi a ciki ba amma ya je ya ba da 500 ya shiga gidan kallon kwallo kuma ƙarshe kaga shi wancan ya bada kuɗin ya shiga gidan kallon kwallon ya kuma dawo da kuka an ci su to me wace riba ya samu shi wannan wace riba ka samu ka biya kuɗi kuma an ci ku sai aka yi yaya to kai me ka samu a ciki kai me ka samu a ciki kuma kawai ka je ka zauna kana kallon mutane suna ta wasa kai baka motsa jiki ba kar kai baka yi kaza ba kawai kana ta ihu a banza da wofi kana ta ihu a banza da wofi kaga wai in za a yi kwallo da Najeriya da wata ƙasa kaga 'yan Najeriya sun cika social media da ihu amma in za a je musabakan Qur'ani 'yan takarkarun da za je musabaka duk ba ruwanmu da su kuma mu ne musulman alal ga muna yada su baka mun kwallo mu kuma dama ana kwallo tsakanin Najeriya da wata ƙasa wallahi addu'a muke Allah ya sa a ci Najeriya in Najeriya ta ce kwallo mu me ta tsinana mana ba abin da ta tsinana mana eh shi yasa addu'a muke yi duk sanda za a yi kwallo addu'a muke wallahi Allah ka sa Allah ya sa a ci Najeriya eh ko ba komai wayannan matasan sabar mu mi bacci dan in an musu 5-0 akwai daman ihu ba daman ihu ko ba komai za mu yi bacci ba za su dame mu ba Allah ka shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum kar ku dinga yi ma kanku miyagun addu'o'i la tad'u ala amwalikum kar ku dinga yi ma dukiyoyinku miyagun addu'o'i la tad'u ala auladikum kar ku dinga yi ma ƴaƴanku miyagun addu'o'i la tad'u ala biladikum kar ku dinga yi ma garuruwanku miyagun addu'o'i saboda me manzo Allah ya ce la tuwafiqu sa'atan yus'al fiha ata fa yustajaba lakum saboda kar ku dace da lokacin da ake karban addu'a karba muku karka dace da lokacin mala'iku sun bude baki suna jiran su ce amin kana ce Allah ya tsine maka sai su ce amin haka zaka rayu a tsinanne ka mutu a tsinanne me ya silan tsine makanka da kai shine saboda an ci kwallo saboda haka ya kamata mu kiyaye Allah ka sa mu kiyaye Allah ya kyauta saboda haka wannan hujja ce ta kafirai mutum ya ce in ƙarya ne in ba wannan ne dalili ba Allah ya tsine mishi albarka to abin da ya kamata mutane su gane ita rantsuwa a musulunci ita kadai ba ita ce hujja ba ana kawo ta ne don ta karfafi hujja amma din ka rantse ka ce wallahi wallahi wallahi tallahi kuma ba aya ba hadisi hauka kai hauka kai yanzu wanda ya zauna ya ce wallahi wallahi salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya fiw ya yi rantsuwa yanzu wannan in zai yi rantsuwa so miliyan ba kallon mahaukaci za mu mishi ba saboda wannan maganar da ya faɗi zai iya biye bayanta da hujja ƙur'ani ko hadisi yanzu shikenan dan ya rantse shikenan sai zama hujja ba zai zama hujja ba ba zai zama hujja ba saboda haka in ka ɗauka rantsuwa ita ce hujja to hujjan ka da Abu Jahal hujjan ka da Annadun ibn al-Harith ita rantsuwa ana kawo ta ne dan ta karfafi hujja ba dan ta zama hujja ba dan ta karfafi hujja idan rantsuwa ce yanzu in wani yazo ya ce wallahi shehu tijjani ya ga annabi wallahi shehu tijjani ya ga annabi sai ya rantse ni ma kuma na zo na ce wallahi shehu tijjani bai ga annabi ba wallahi bai ga annabi ba ni ma na rantse to nawa za a dauka a ciki kowa rantsuwa ne to idan rantsuwa ita ce hujja waye mai gaskiya kowa yana kan gaskiya kenan ya gan shi kuma bai gan shi ba to wace ya kai kenan wace ya kai kenan kaga wannan rashin hankali ne amma in ka ce wallahi shehu tijjani ya ga annabi ka rantse sai ka gaya mana aya da hadisi da ya nuna ana iya ganin annabi bayan ya mutu ka gaya mana ina wani ya ga annabi bayan ya mutu ba shi yasa akwai wani tubabben dan bidiya wai mai dubun isa wanda ya yi ya ta wake wake kwanaki za gan shi ya tuba amma matsalan da ya tuba yana ba su matsala shi sai tsaya akan boda shi da ya bar bid'an ya iya dawo bid'an kuma ya iya shigo sunna da kyau saboda haka sai ya tsaya akan boda eh ya tsaya bayyana zalika qawala saboda haka ta wani wajen sun kalle sai su ce nasu ne ta wani kun kuma ya fatattake su ya fatattake su sai ga sun ce gwamma yan izala ma akan shi eh saboda haka shi mai dubun isa mai dubun isa yanzu ya tsaya ne akan boda shi ya iya tsallaka nan ya iya tsallaka can kafafuwansa suna yawo wallahi da zaka taimaki kanka ka zunduma ka tsunduma cikin sunna kawai ka huta abinka ba son zuciya a ciki babu son zuciya a ciki eh ba son zuciya saboda haka yanzu kaga idan da mu duka mu'alu sunna za mu koma mu miƙa nan mu zana wallahi mai dubun isa kadai ya ishe su eh kadai shi kadai ya ishe su matsalinsa shine da ma dai dawo sunnan gaba ɗaya su fito su yaƙe shi gaba ɗaya da su fi son haka amma yanzu ba yanda za su yi soke shi ba yanda za su yi siyake shi saboda yana tsakatsaki ne eh muzabzabi na bayna zalika da shi la ilaha illa wa la ilaha illa Allah ka shirye shi ka dawo da shi sunna saboda haka a wannan hauka ce kawai da hayaniya shi mai dubun isa maganan da yake faɗi kene yake ce babu wani wanda ya taba ganin manzon Allah bayan rasuwansa wannan ba ibn taymiya bane ya faɗi balle ko zage shi tubabbe ne daga cikin ku ya ce ba wanda ya taba ganin manzan Allah bayan manzan Allah ya mutu babu babu in ma akwai wanda zai ga manzan Allah bayan rasuwan manzan Allah sai dai ka gan shi a mafarki to in ka gan shi a mafarki kuma ka'ida in ka zo ka ce ka ga manzan Allah a mafarki sai mu ce to zauna sai mu dauko shama'ilul muhammadiyya mu dauko littattafai da suka yi bayani akan siffofin manzan Allah na zahiri sai mu ce faɗa mana wa ka gani kai bayani fes muka ga ya dace da siffofinsa sai mu ce to kaga annabi da gaske ne sai ka ce to ya baka sako sakon da ya baka ya ce ka gaya mana mu rike istighfari da lati sai mu ce wannan gaskiya ne tun kan ya rasu ma ya faɗa amma da ka zo sai ka ce cikin sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka manzon Allah ya baka sako ya ce da kai ka faɗa mana ga sabon sallah nan maimakon sallah biyar an ƙara ta zama guda shida mu ce to anan ƙarya kake anan ƙarya kake eh ku rike salati sai mu ce dama ya koyar da mu salati amma sai ka ce to ga wani sabon salati ya baka sai mu ce to nan kuma ƙarya ne saboda Allah ya faɗa cewa addini ya cika tam ba ran da addini zai samu ƙari dan an yanke kawo wahayi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina in kuma ka yadda cewa annabi ya bada wani abu bayan ya mutu kaga bayan saukan wannan ayan kenan ko to ɗayan biyu ne ko dai ka yadda kai da kace manzo Allah ya baka wani abu kai ƙarya ko kuma kace wannan ayan ta yi ƙarya ɗayan biyu ne ko dai ayan da tace addini ya cika ayan ta yi ƙarya bai cika ba akwai saura ko kuma kai ne makaryaci dole ka zaba daya ciki dole ka dauki daya ciki kaga mu kuma abin da ya fi mana sauki shine kowaye kai za mu kalle ka mu ce maka makaryaci ne in makaryaci ne kai in maganan ka ta ci karo da qur'ani kowaye kai za mu ce da kai makaryaci ne kai eh Allah ya ji kan mala Abubakar gira argungu yace in bidiya in ba ku tuba ba yace mu kun ga iyakaci fada muke yi amma nan gaba sai an samu yaran da za su dagwale hancin shegi su ce kai mushriki eh kuma wallahi Allah ya kawo mu wannan zamanin din dai mu dai kan yanzu maganar salatul fati ta fi qur'ani wallahi ko muhammadu bakari ne ya dawo ya tsaya gaban mu ya faɗa la za mu zunguri goshin sa mu ce kai makaryaci ko muhammadu bakari ne ya dawo ya ce manzan Allah ne ya bashi ba maganar mu karanta ba bakarin ya dawo ga mu gashi ya faɗa mana ya ce manzan Allah ya bashi wallahi za mu zunguri goshin sa mu ce wallahi kai makaryaci za mu kira shi makareci ballantana wani mai kareyyen haƙori a nan allah shi kyauta saboda haka allah ya tabbatar da cewa wannan azaban za ta auku ne za ta tabbata ne min allahi azaban za ta zo daga wajen allah ne zil ma'arij ma'abucin matakala lafazin al-ma'arij malamai sun mata fassarori da yawa abdullahi ibn abbasin ya ce al-ma'arij shine as-samawat Allah ma abokin sammai tunda tunda su sammai din ai saba a samawatin ne tibakan daya akan daya daya akan daya kaga matakalai kenan wasu suka ce shine ma'arijul malaika ita ce magana al-Imam Mujahid da Imam farra suka ce ma'anan min Allah dhil ma'arij shine ma'arijul malaika matakalan da mala'iku ke hawa ke bi dan su haura zuwa sama mai dalili shi suka ce ai da Allah ya ce min Allah dhil ma'arij sai ya ce ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hauhawa kaga ayan ƙarshen wannan ayan tana kama da farkon wancan ayan sannan wasu daga cikin malamai kama al-Imam al-Khattabi suka ce al-mas'ad al-mas'ad alladhi yus'adu ilayhi bi a'mali al-ibadi wa arwahihim shine matakalan da ake bi dan a haura wato da ayyukan bayi da rayukan bayi zuwa wajen Allah a lokacin da aka karbi rayukan bayi shine zil ma'arij matakalai waɗanda ake bi domin a hauhawa a haura da ayyukan bayi da kuma rayukansu idan an karbe su wasu malamai kamar al'imamu katada ya ce ma'anan zil ma'adici ne alfawadil wa ni'am allah ma'abocin falala ne ma'abocin ni'imomi saboda ai halittun allah gaba ɗaya ala da rajatin fil fada'il wal in'am mataki mataki ne kowa wajen darajoji ko kowane babi in ka ɗauka akwai na can ƙasa akwai 'yan tsakiya akwai 'yan mi akwai 'yan sama idan ka ɗauki kuɗi akwai masu kuɗi sosai akwai talakawa sosai akwai 'yan tsakiya eh akwai 'yan tsakiya duk da ba washe da ya ce wai mai rufin asiri wai shine mara kuɗi eh rashin kuɗi ba shine rufin asiri ba ba shine rufin asiri ba don baka da kuɗi akwai wanda bai da kuɗi amma asirinsa a tone ki ko akwai wanda yana da kuɗi kuma asirinsa a me a rufe yake to akwai waɗanda suna tsaka-tsaki eh shine na taba tambayan wani malamin ta nace masa a wani aji yake yayi kuɗi ko talaka ne shi sai ce min shi mai rufin asiri ne sai ce masa waye mai rufin asiri sai ce min wai shine wanda ya gagari talauci shi kuma arziki ya gagare shi shi dai ya fita a sauran talakawa amma bai shiga sauran mai masu kuɗi ba wannan kuma ya fi kowa shan wahala a rayuwa irin wannan matasa 'yan kungiyar kare mutuncin nan ya fi kowa shan wahala saboda shi talakan ya fito a talaka tuko za a iya gani shi a taimake shi ko shi mai kudi dama yana da kudi to shi kuma talaka ne amma ya ƙi tsaya a talakansa saboda haka zai fito fes in ya tashi fitowa sai je ya nemo aran shadda irin ta mai kudin sai ya sa to gani ga ka a kujera shaddan jikinmu iri ɗaya zan tura maka kudi ai ba da zan tura maka kuɗi ƙara mai ƙarfi ƙarfi ne saboda haka zai je karɓo aran shadda ko kuma ya tara kuɗi ya sha wahala ya tara kuɗi ya je ya sayo shadda masu kyalli ya sayo shaddoji masu kyalli ya zo inda a tafi taro ya dinga saka su amma kuma ya koma gida da ƙyar yake samun na karyawa eh kaga wannan ai wahala ne wahala da rai kuma ta kula yadin wando ma ya plastic musamman baka da kuɗin sayan shadda Allah ka samu dace ka san haka talaka yake faɗi idan ya gaba da kuɗin sayan abu sai kalli na ƙasa mafi mafi kashin da sai ce ai yafi arzi yafi daɗi ma ce maka dankalin Hausa yafi zaki da bai da kudin sai na turawa ne kaga kwandon dankalin turawa guda daya ya sai ma dankalin hausa guda kwando biyu to ne kalli bai da kudin sai dankalin turawa sai ce da kai dankalin hausa ma yafi zaki eh ko ya ce maka wai talaka ya fi mai kudi kwanciyar hankali ta ina talaka zai fi mai kudi kwanciyar hankali ai talauci da arziki bai da alaka da kwanciyar hankalinka abin da ke da alaka da kwanciyar hankali shine imani da kaddaran Allah imaninka da kaddaran Allah eh akwai mai kudin da ya fika kudi kuma to mai kudin da ya rike addini talakan da ya rike addini a ido man kankan su ai ba iri ɗaya bane ai ba iri ɗaya bane wannan hankalinsa a kwance yake kullun damuwarsa istighfari da sauransu shi kuma wannan in ya fara istighfarin ma zai tuno zai tuno ba ce fa ne istighfarin ba zai tafi da kyau ba eh in ka samu mai miliyan 500 ka bashi limanci in ya san addini to za a iya shekara bakwai ba a yi rafkanuwa ba amma ka samu fakiri ka ba shi libanci ka gani duk bayan kwana uku sai an yi rafkarwa duk bayan kwana uku saboda me saboda babu talauci ya zo watakila an daga masa hankali a gida dama allah allah yake a kira sallah to an kira sallah ya taho ina sumbatu tun akan hanya kaga an zo an shiga jan sallah ya yi raka hudu sai ga kamar yanzu ya kabbata sallah saboda bayi da nace bane eh yasa talauci masifa ne manzo Allah da kansa yana addu'a ne Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allah ka raba ni da kafirci ka raba ni da talauci eh saboda talauci bala'i ne sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace da talauci wata halitta ce mai tafiya da kafanta yace wallahi sai na yanka ta Allahu akbar kaga sayyidina Umar fa kenan sahabi yace wallahi da talauci halitta ce mai tafiya da kafa yace wallahi da ya yanka ta eh kaga ko gagarin ma ya ce da mun huta da mun huta ko mu yanzu muka gamu da talauci gashi a yana aiba zai kai labari ba zai kai labari ta ma kaga Allah cikin hikimansa sai ya sanya talaucin ba a ganinsa sai dai ka ji shi a jiki ba a ganin shi a ido sai dai ka ji shi a jiki sai dai ka ji shi a jiki sai dai ana ganin asal ɗinsa a jikin mutum tasirinsa ana gani a jikin mutum yanzu ka dubi mutane da zaga din rigunansu ya musu yawa me ya jawo wannan Allah ka kyauta to kaga zil ma'arij shine Allah ma'abocin wato darajoji da matakalai wajen ni'imomin da Allah yake musu akwai wadda Allah ya yalwata masa dukiyansa Allah ya yalwata masa ƴaƴa akwai wanda fakiri ne shi bayi da ko sisi ƴaƴan ma bayi da su akwai wadda Allah ya bashi lafiya lafiyayye ne shi akwai wadda kuma mara lafiya ne shi kaga zilma arij kenan darajoji wannan ba lafiya wannan yana tsakatsaki wannan kuma lafiyayye ne shi akwai wadda Allah ya bashi alwujahatu was sultan yana da alfarma yana da shugabanci akwai wanda bayi da shi akwai wadda Allah ya halicce shi wato mai kyau da kyawun halitta kana ganinsa son kowa son wanda ya rasa akwai wadda shi kuma an gan shi yan wannan kufu idea kum ne shi ba a maganinsa akwai wadda mutumin kirki ne shi akwai mutumin banza akwai mai biyayya ma Allah akwai mai sabon Allah akwai mumini akwai kafiri akwai mai karfi akwai mai rauni akwai malami akwai jahili akwai mai kudi akwai talaka akwai dogo akwai gajere akwai kato akwai siriri akwai kyakkyawa akwai mummuna akwai fari akwai baki duka kowanne akwai duk abin da kake nema to kaga wannan shine zil ma'arij kenan yadda Allah ya fifita halittunmu kaga na farko a wajen ilimi Allah ya ce wa faqa kulli dhi ilmin alim saman kowanne mai ilimi akwai mai akwai wani a saman sa wajen arziki ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah shine ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki idan kyau ne za ka ga wata kana alfahari cewa ai kai ka samu budurwa kyakkyawa ka kura malejinka ka auro ta sai ka fita yawo sai ka ga wata sai ka yi allah ya isa da aka aura maka wancan saboda ka ga wacce take me ka ga wacce take gaba da ita ito ita ma waccan din da ka ganta in ka ɗauko ta ka auro ta to in ka fito waje kuma za ka ga wacce ta ninka ta a kyau za ka ga wacce tafi ta kyau to haka Allah maɗaukakin sarki ya halittarsa haka Allah ya halittarsa idan kana son mace wacce take da siffofi iri kaza kana son wani yana son fara sal wani yana son baka wulik wani yana son doguwa wani yana neman mai gajeruwa dab da ƙasa kowa da irin tunaninsa ashe kenan shi yasa shi yasa zaka gane duk matsayin da Allah ya ajiye ka kai masa godiya a haka kai mishi godiya a haka eh musamman kaga a saurara musamman kaga ƴan uwanmu mata da za su rufa ma kansu asiri su daina bilicin din nan mu za ba dukanmu ne muke son fararen mata ba ba dukan bane kafin Allah ya halicce ki sai da ya halicci wadda ke wadda shi ke yake so wani a wajensa sai ya ga mace farasol jini kamar zai fito a jikinta a nan yake gane kai Allah ya yi halitta wani kuma sai ya ga baka sidik tana shining tana kyalli to anan ne zai tuno da fatabarakallahu ahsanul khaliqin anan ne zai gane cewa Allah ya iya halitta haka ne ko baka ba ashe kenan galibi matsalan da mata masu bilicin suke samu shine ita ta fidda kanta daga ajin bakakin da masu son bakake suke so sannan in tafiya ta yi tafiya ba za ta isa faran da masu son farare suke so ba sai ta tsaya tsakiya saboda haka sai ta koma jikinta kaga yayi dabura dabura haka yayi camouflage kamar uniform din sojoji nan fari nan baki nan fari nan baki su masu son bakake ta fita daga ajin su su masu son farare bata shiga yadda suke yadda suke so ba saboda haka sai ta tsaya tsakiya eh karshe ma kuma ibtila'in da za ta gamu da shi shine idan jarabawan ta faɗo abin ya tsaya kuɗi ya ƙare ya yanke sai ta koma tana wari ba haka bane dama akwai cutan da wannan man bleaching din yake haifar mata a jikinta amma saboda kullun tana sa masa kuɗi akai akai akai akai cutan bai bayyana ba amma ran da kuɗin ya tsaya sai cutan sai ta bayyana sai ka ganta ta yako ne ta koma wani iri wani kala haka babu kyan gani saboda haka duk yadda Allah ya halice ki ki tsaya a iya nan ki roki Allah ya kawo miki nagari ki roki Allah ya kawo miki nagari ba lallai sai kin zama fara ba eh akwai wanda shi ya ga fara kawai akai kasuwa akai kasuwa kuma yanzu na tabbatar a nan cikan mazan nan inda za mu rufe kofa mu ce masu san farare su fita ta kofar nan masu san bakake su fita ta kofar nan kowanne zai samu population da yawa kowanne kowanne zai samu population da yawa eh ba wasu mazan ma sun ce wai mata ma wai bakaken mata wai sun wai fatan su ya fi quality ba
sun fi lafiya eh sun fi lafiya da gaske ne eh mabiya yawa ga dan mace mai laulayi don Allah ya da a fata fara ce su mai laulayi eh saboda ba za ta jura wahala ba ba za ta jura wahala dan daukan kaya kadan ta yi shikenan sai jikin ta ya gwada eh amma ka samu baka mai quality Allah ka samu dace Allah ya ci gaba da cewa ta'arujul mala'ikatu Allah ya ce mala'iku suna hauhawa war ruhu hadda mala'ika jibrilu anan lafazin ar-ruh malamai sun mata fassarori guda juna wasu malamai suka ce shine mala'ika jibril shine magana mafiya yawan malamai dalilin su shine fadin Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin بلسان عربي مبين الله yana cewa wa innahu lalle shi alqur'anin nan latanzilu rabbil alamin saukakken littafi ne daga wajen Allah ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin wanda ya sauko da shi daga sama shine ar-ruhul amin ma'ana mala'ika jibril wanda yake amintacce to shine malamai wasu malamai suka ce nan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi Allah yana cewa mala'iku suna hauhawa zuwa gare shi hadda mala'ika Jibril wannan shine ake kira da zikrul khas ba'da al'am bayan an ambaci mutane a dunkule sai kuma ambaci mafi muhimmancin cikinsu saboda ai duk cikin mala'iku ba mai daraja irin mala'ika Jibril to bayan an keɓance mala'iku duka sai kuma aka keɓance mala'ika jibrilu aka ambace shi daban kamar inda Allah yake cewa ne hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli duka har ma da sallan tsakiya kaga sallan tsakiya sallan la'asar ake na cikin salloli amma aka ce ku kiyaye ta ku kiyaye salloli duka sannan ku kiyaye sallan tsakiya ma'ana sallan la'asar ku bata muhimmanci mai yawa ku bata muhimmanci sosai akan sauran salloli kamar misali ne yanzu sai a yi taro sai ka ce kai mutane da yawa sun zo har da sarki sarki bai cikin mutane amma me yasa ka keɓance shi saboda muhimmancinsa ko ka ce malamai da yawa sun zo har da shugaban kungiya bai cikin malamai amma me yasa ka ware shi saboda ka nuna muhimmancin taron ko ka nuna muhimmancin saboda to shi yasa Allah ya ce mala'iku suna hauhawa zuwa gare shi sai ce kai hadda ma mala'ika jibrilu kamar da Allah yake cewa ne wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam tuna sanda muka riki alƙawarin annabawa kowane annabi ya shigo amma sai Allah ya ce wa minka hadda kai annabi muhammadu wa min nuhin hadda annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim Musa da annabi Musa wa Isa ibn Maryam da annabi Isa dan Maryama saboda sai aka kebance su saboda muhimmancin su wasu malamai suka ce ar-ruhu shine ruhul mayyit hina yuqbad lokacin da ake karbar ran matacce mamaci ai akan haura da ran zuwa sama idan ran mumini ne sai a shige da shi har zuwa sama na bakwai har zuwa inda Allah zai ce ku rubuta sunan bawana a cikin littafin illiyin sannan ku dawo masa da ransa zuwa duniya idan kuma mutumin banza ne to da an isa bakin sama sai a ki buɗe ran sai a ki buɗe sama dan da an zo bakin sama za a ce ran waye wannan mai warin nan sai a ce ai ran wane ne sai su kira shi da mafi munin sunan da ya sa makan shi a duniya ka makala makan ga sunan wani dan kwallo ka makala makan ga sunan wani mawaki ka makala makan ga sunan wani dan daba shahararre to in an tashi sai a kira sunanka maimakon a kira sunanka ne yanka wanda babanka ya sa maka to sai a kira ka da wannan sunan dan daban da ka sa makanka sai a kira ka da wannan sunan mawakin da ka sa makanka to ka ko mala'ikun rahama sun ji an kira sunan dan daba ka yi kasa da a dawo da kai kasa za ka dawo to manzo Allah ya ce idan aka ce su dawo da ran kasa maimakon su dawo da ran kasa kamar yadda suka zo suka dauke shi a'a sai su sako ran daga sama shine wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama Allah ya kiyaye shine malamai suka ce to ta'arujul mala'ikatu war ruhu ana nufin ran matacce lokacin da aka karba saboda ai mutum in ya mutu kamar yadda manzo Allah yake cewa innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar idan aka karbi ran mutum to ganin sa yana bin ran lokacin da aka fara zari ransa idan sa yana kallon yanda ran yake fita tun yana motsi yana motsi har a gama zariran gaba ɗaya shi yasa ana gama zariran sai ga idan aka fi sai an sa mi sai an sa hannu a rufe mishi idan saboda mi saboda lokacin da ran yake fita shi kuma yana kallon yana kallon ran amma kuma babu daman yadda zai ya dawo da ya dawo da ran ba yadda zai eh su ma wanda suke gefensa suna kallo suna gani ga babanka a kwance ga mamanka a kwance ga dan uwanka a kwance kana san shi kana kaunan shi kana jijjiga shi kana baba kar ka mutu baba ka tashi ina ba zai amfani ba falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin in har kun ce ba za a tada ko a muku sakamako ba Allah ya ce to ran da mala'ika ya karba ku je ku dawo da shi zai yi ba zai yi ba Allah ka samu gama lafiya sai Allah ya ce fi yaumin suna yin wannan tafiyar ne a wani wunin da kana miqdaruhu wato kwatankwacin wannan wunin lissafinsa tsawonsa hamsina alfa sana shine tsawon tafiyan shekara hamsin to malamai suka tattauna akan wannan abdullahi ibn abbasin da imamu qatada da hasanul basri suka ce wannan shine yawmul qiyama ana nufin ranar tashin alqiyama ran da mala'iku za su hauhawa zuwa sama da mala'ika jibrilu aka suka ce ana nufin ran tashin alkiyama wanda tsawon wunin alkiyama yana daidai da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin amma hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innahu la yukhaffafu ala almu'mini hatta yakuna akhaffa min salatin maktuba za a rage ma mumini wahalan wannan wunin duk tsayin wunin tashin alkiyaman nan idan kana da imani kana da tsayuwa akan bin dokokin Allah to Allah zai takaita maka tsayin a idonka sai kaga kamar bai wuce daga kabbaran sallan azhar zuwa sallama ba kaga ai ba jima ba to wai ba manzo Allah ya baka misali da sallah ne saboda wai ana so a nuna maka fa duk musulmi duk musulmi ya kamata a ce yana sallah ya kamata a ce in an buga masa misali da sallah an kai dungun ganewansa kenan to ina kuma ga wanda baya sallah shi kuma ina ga wanda bai sallah shi kuma ka kwatanta ma kanka yanzu a kira sallan isha din nan baka yi sallah ba ka je ka kwanta kai bacci sai ka mutu a bacci yanzu aka tashe ka don Allah ka yi ma kanka hisabi kawai a zahiri ina ne makomar mutum ai ba sai an faɗa maka ba ba sai an faɗa maka ba kuma ba abun mamaki bane din kayi bacci ka wuce din ba akan ka aka fara ba ko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fayumsiku allati qada alaiha al-maut duk wanda ya bacci Allah yana karɓar ransa Allah ya ce to duk wanda Allah ya zantar masa da zai mutu sai Allah ya rike ran shi yasa ai manzon Allah ma cikin addu'o'in da yake yi na bacci yana addu'a yana cewa a cikin addu'o'in da yake yana cewa in amsakta nafsi farhamha Allah in ka rike raina ka kaddara wannan kwanciyan ba tashi Allah ka ji kaina wa in arsaltaha in kuma ka dawo min da raina to fa fazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin yanzu haka akwai wadda wannan daren shine daren sa na karshe a daren nan zai mutu wani yanzu haka yana can yana sabgogin sa wani ma yanzu haka yana dakin karuwa kuma a daren nan zai mutu wani yanzu haka yana can yana tunanin ya zai saci kudin mutane kuma a daren zai mutu yanzu haka wani ya hau mashin ya tafi inda za a je a yi almundahana da shi bai sani ba zuwa karfe goma zai hatsari a mashin din ya mutu bai sani ba bai sani ba yana ta yana ta sabgoginsa Allah lokacin daga tashi karɓar ranmu ka karɓi ranmu kana mai yarda da mu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to shi yasa ma saboda a nuna ma mumini na a nuna ma mumini cewa za a takaita masa wahalan tashin alkiyama sai Allah ya kwatanta mana ma ba mu misali cewa yan aljanna ma daga hantsi lokacin fitowar rana sanda rana za ta fito daga yamma ran tashin kiyama Allah ya ce kafin lokacin kailula har yan aljanna ma za su je aljanna su yi kailula su yi baccin rana aljanna shine ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila har baccin rana za a yi aljanna wato malamai suka ce a aljanna wasu suka ce a aljanna ba bacci saboda bacci abin da ke gadar da shi shine wahala gajiya aljanna kuma ba gajiya ba wahala amma an baka misali ne irin yadda za ka fahimta hatta kai ga daga hantsi zuwa karfe 11-12 har an gama hisabi haɗin aljanna ya tafi gidansa ya kwanta ya huta har ma ya yi baccin rana amin kaga wanda za su shiga aljanna a zumuran farko kenan insha Allah ina gaba kuna bi na a baya insha Allah ta'ala to shine a wasu daga cikin malamai a suka ce ma'anan abinda ake nufi da fiyomin kana da qadaruhu 50 alf sana ba wai tsawon munin tashin alkiyaman bane shekara 50 suka ce kaman al-imamu aba yace abinda ake nufi shine hisabin da Allah zai ma duniya duka to inda wani ne cikin mutane zai yi hisabin to zai yi shekara dubu hamsin bai kama ba amma Allah zai yi hisabin a kwata-kwata lokacin da gaba ɗaya bai wuce awa ɗaya ba an gama hisabi ba kowa duk duniya ba duk Najeriya ba ba duk Bauchi ba ba duk Afirka ba duk duniya tun daga annabi Adam har zuwa mutum na ƙarshe tun daga aljanin farko har aljanin ƙarshe an yi hisabi ma dabbobi da shanu da waye duka an gama wadda ta tunkuɗi wannan an ce ta rama an gama an ce su zama turbaya sun dawo an zo kan an zo kan mutane an yi hisabi ma mutane wannan an kai shi wuta wannan an kai shi aljanna wannan kaza wannan yan tozalla arafi duka sun gama zaman su a tozalla arafi an wanke su an kai su aljanna kaf a lokacin da bai wuce awa ɗaya ba shine huwa asra'ul hasibi na kenan Allah shine mafi saurin masu hisabi cikin gaggawa Allah ya gama hisabi shine inna rabbaka lasari'ul iqab Allah mai wato sari'ul hisab Allah mai sauri mai gaggawan hisabi ne tuntuna an yi an gama an yi an gama sannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fiyomin kana mai qadaruhu 50 alf sana shine tafiyan da mala'iku suke daga nan duniya zuwa sama zuwa karkashin al'arshin Allah idan da a ce wani ne ba mala'ika ba zai hau to zai tafiyan shekara dubu hamsin zai tafi shekara dubu hamsin gabanin ya kai wannan matakin shine maganan al'imamu mujahid to anan za mu fahimci a kamar misali ita wannan ayan ta ce alkiyama ta bayyana ta cewa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana sannan ayan suratul sajda ta ce fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ko mimma ta'uddun kamar yadda ya faɗa ma a suratul hajj wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wannan ayan ta ce shekara dubu hamsin ran alkiyama wannan ayar kuma ta ce shekara ne shekara dubu ɗaya to ya za mu yi maɗa su to shine kaga sai mu ɗauki malamai ma sun tattauna ma akan me ake nufi da hamsin alfa sana suka ce abinda ake nufi shine hisabin da Allah zai ran tashin kiyama inda wani ne zai yi to zai shekara dubu hamsin bai gama ba ita ce magana al-imamu abba sannan ibnu abbasin da imamu qatada da hasanul basri suka ce a tsayuwa ne za a yi kusan shekara dubu hamsin amma kuma shi mumini za a sassauta masa sai ga har an yi an gama ya ce to an ce za a shekara dubu hamsin kuma har ya kare kenan dubu hamsin din shine in la ya hazunu humul faza'ul akbar kenan wannan firgici mafi girman ba ya razana su daidai lokacin da wasu suna can suna shan zufa suna ta wahala shi kuma dama mumini yana can kalkashin inuwa al'arshin Allah haka ba zai gane ana rana ba ba zai gane an jima ba to in Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah saboda lokaci ya kure Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake dawowa kan wannan ayan sai mu hada ta da wayancin ayoyin da suka yi bayani wannan ta ce shekara 50 wannan ta ce shekara 1000 sai mu hada su mu yi bayani mu fidda abinda malamai suka faɗi akai insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a surayuwar mu a kafin mu tashi akwai sanarwa guda ɗaya da muke fita na san watakila sanarwa ta fara isa zuwa gare mu na daura wadda za mu gabatar a wannan unguwa insha Allah ta'ala a nan masallacin imamun nawawi so wannan daura da za a gabatar ina sanarwa duk bayani da abin da ya kamace wannan dauran za ku same shi daga bakin malam abu masu rijista duka za su yi rijista a wajensa insha Allah tabaraka wa ta'ala to ni iyakaci na mika muku sanarwa ne da duk abin da ya rage da ran da za a yi daura da yanayin rijistan daura duka za ku samu bayani a wajensa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين
الله خير